إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا wato yammacin 22 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafa doktor a yusuful karadawi rahimahullahu ta'ala wannan shine kuma darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta ƙarashen gaba ta uku ma'ana ƙa'ida ta uku da take cewa tahrimul halal wa tahlilul haram qarinu shirki billah inda malai ya ƙarasa mana bayani game da irin abin da mutanen jahiliya na larabawa suka dinga yi na ainihin wato haramta wa kawunansu wasu daɗaɗa da kuma abubuwa na halal da Allah ta'ala ya halatta na amfanin gona ko kuma wasu dabbobi ba tare da ainihin wato izini daga Allah maɗaukakin sarki ba lalle alƙur'ani ya tsananta wato inkari a kansu a kan haka kamar wasu dabbobi da suka raɗa musu suna albahira al-sa'iba al-wasila al-ham kamar yadda duk bayani ya gabata wace ce al-bahira ita ce wadda ta haifi ‘ya'ya guda biyar na biyar ɗin kuma ya zama namiji to sai su tsaga kunnanta shi kenan ba za a hauta ba a kyale ta kawai wannan ta iyayen gijinsu goma kansu sai ba za a soke ta ba za a ɗora mata kaya ba in ta zo wajen shan ruwa ba za a kore ta ba in ta zo wajen kiwo a kyale ta kar a kore ta wannan ita suke kira bahira sannan kuma akwai asa'iba ita ce idan mutum ya dawo daga tafiya nasarar ya dawo lafiya dabbarsa taguwarsa kawai sai ya sake ta ba ya daina hawanta ko kuma idan ya yi rashin lafiya ya farfado daga rashin lafiya sai ya saki wannan taguwar tasa ya daina hawa sai suka sa mata suna sa'iba bararriya kawai haka za ta yi ta yawo ba mai taba ta sannan akwai wadda ake kira wasila wasila ita ce ainihin wato idan dabba akuya ta haifi mace to sai su riƙe wannan tasu ce idan ta haifi namiji sai su yi ainihin wato sai su kaiwa gumakansu idan ta haifi 'yan biyu namiji da mace to sai su ainihin wato ba za su yanka shi wannan namijin ga iyayen gijinsu ba sai su bashi su ce ya sadu da ɗan uwansa shine wasila wato ya sadu da 'yar uwarsa ya ki fitowa shi kadai don kar a yi sacrificing dinsa zuwa ga ainihin wato gumaka sannan dabba ta ainihin gaba alham alhami ita ce idan ainihin wato uban garke ma'ana idan alfahal ma'ana raƙumi ya kai matakin da ya haifi jika mato ya yi jika abinda ya haifa shi ma ya haihu to wannan raƙumi lalle ya ci albarkacin cin da ya kai wani mataki na haihuwar jika to za ya tsare gadon bayansa daga hawa ba za a haushi ba ba za a ɗora masa kaya ba sai a ƙyale shi shi wannan shi suke kira alhami to waɗannan da abubuwa ne sunaye ne ma an zalallahu biha min sultan Allah ta'ala bai saukar da wani dalili ko hujja akan ware waɗannan dabbobi a ce ba za a ci su ba ba za a hausu ba ko a amfana da su Allah ta'ala ya mayar musu da raddi da martani a cikin suratu ainihin ma'ida ma ja'ala Allahu min bahiratin wala wasilatin ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah ta'ala ya ce walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun kamar yadda dukkan bayanai sun gabata sannan sun yi irin wannan ma a cikin dabbobi na ni'ima banda waɗannan ɗin ba shi ne Allah ta'ala cikin suratul an'am nan ma Allah ta'ala yake tambaye su shin cikin dangogin dabbobin ni'ima guda takwas akwai ainihin wato shanu da kuma ainihin wato raƙuma da kuma awaki da kuma tumaki in ka haɗa mazansu da matansu jinsi takwas kenan Allah ta'ala ya ce a tambaye su a zakarai ne harrama amil unthayin duk wanda suka ware suka ce Allah ne ya haramta ina dalili mazan Allah ya haramta ko matan Allah ta'ala ya ce su kawo dalili da hujja a ilmance in suna da gaskiya akan da a wasu cewa akwai wasu nau'o'in dabbobi na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya haramta a ci ko ya haramta ya amfani da su to haka dai muka ci gaba da wannan bayani har zuwa ainihin wato ƙarshen wannan gaba ta cewa lallai halatta haram ko haramta halal to duk wanda ya shiga wannan to yana kokarin ya zama abokin tarayyar Allah subhanahu wataala a cikin halattawa da haramtawa to sai muka karanta gaba ta ainihin hudu inda ka'ida take cewa at-tahrimu yatba'ul khubuth wad-darar wato haramci yana bin kazanta ne da kuma cutarwa to nan ma muka kawo ainihin wato bayanan da malamin shimfiɗa a kai cewa yana daga cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na wanda ya halicci mutane wanda yake ni'imta su da ni'imomin da ba za su kirgu ba to shi yake da haƙƙin ya halatta musu ko kuma ya haramta musu abin da ya ga dama kamar yanda shi yake da ikon ya bautar da su ya ɗora musu takalif nauye-nauye irin na shari'a yanda ya ga dama ba su da damar su yi fito na fito su ce ba za su yi ba ko su saba wannan haƙƙi ne na ubangijin takar Allah madaukakin sarki kuma wannan shi ya hukunta bautata wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba sai dai ubangiji ta'ala saboda rahamarsa ga bayansa ya sanya halattawa da haramtawa saboda wasu dalilai da hankali zai iya ganewa ma'ana akwai abubuwa da Allah ya halatta su akwai wasu da ya haramta su kuma ya sanya wasu ya faɗi dalilan da yasa ya halatta ko ya haramta din duk gaba ɗayan ka koma kan abubuwan da Allah ya halatta ko ya haramta suna komawa ne zuwa ga maslahar shi dan adam din abinda aka ce yayi na halal to maslahar kansa take komawa abinda aka ce kar yayi akwai cutarwa cutarwa kansa take komawa da haka ubangiji ta'ala ba zai halatta ba sai abin da yake mai fa'ida ne mai amfani ne ga bil'adama kamar yadda ba zai haramta ba sai abin da yake cutarwa ne kazanta ne babu wani amfani a tattare da shi ga dan adam ubangiji ta'ala ya haramta wa yahudawa wasu dangogin ainihin wato abubuwa na halal abubuwa masu daɗi abubuwan da suke akwai amfani a tattare da su amma Allah ta'ala ya haramta wa yahudawa wannan kuma laifi yahudawa suka yi wa Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya hore su ta hanyar sa musu wasu dokoki masu tsauri na sa wato haramta musu wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa sauran ainihin wato bayinsa kamar inda muka karanta ayoyi cikin suratu ainihin wato suratul an'am wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhi zufrin Allah ta'ala ce mun haramta wa yahudawa dukkan wata dabba dhi zufur ma'abociyar akaifa ma'abociyar ainihin wato zufur farce matukar farcen ba a wawware ke ba to ba za su ci ba da aka ba sa cin dan aka haramta musu cin dangin raƙuma agwagi duk wanda ba ta da yan yatsunsa ba a rarraba yake ba an haramta musu ci wannan kuma hukuma ce Allah madaukakin sarki ya musu sannan daga cikin tumaki daga cikin raƙuma da kuma tumaki da awaki su kuma aka sake haramta musu kitsan su can an haramta musu dukkan wata dabba da farcanta ba a rarraba yake ba a hade yake an haramta musu sannan kuma a hannu guda aka haramta musu cikin masu wararriyar kafa din ko farata din to an haramta musu cin kitsan kowace daga cikinsu sai dai abin da ya makale a jikin bayansu ko kuma abin da yake ainihin wato ya cakuɗi da kashi ba za a iya cire shi ba daga cikin kashi to shi ma an musu afuwa haka kuma an haramta musu cin kayan ciki suna ji suna kallo sai dai sun yanka dabba su cire kayan cikinsu zubar da shi amma ba za su ci ba wannan Allah ta'ala ya ce jazainahum bi bagayihim wa inna lasadiqun Allah ta'ala ya ce wannan sakayya ce muka yi musu saboda irin zaluncin da suka yi kuma hakika mu masu adalci ne akan abin da muka yi musu ba mu zalunce su ba Allah ta'ala ya faɗi irin laifuffukan da suka yi wa Allah wasu daga ciki Allah ta'ala ya labarta mana laifuffukan kuma ya faɗi dalilin da yasa yayi musu wannan uquba ga laifuffukan da suka yi fa bi zulmin min alladhina hadu harramna kullu hal harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qadnuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil wannan yana cikin laifuffukan su Allah ta'ala ce daga ciki fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zalincin yahudawa haramna alaihim tayyibatin muka haramta musu wasu abubuwa na halal masu dadi uhillat lahum wanda da kafin su yi laifin an halatta musu laifinsu wa bisaddihim kaga zalunci sannan wa bisaddihim an sabilillahi kathira suna daga cikin waɗanda suke fada da addinin Allah ba sa so su ga mutane suna bin addinin da Allah ta'ala ya aiko manzanni a kansa sannan ga su da cin riba alhalin an hana su cin riba ga kuma su da hanyoyi da dabaru na cin dukiyar mutane bisa zalunci da barna Allah ta'ala ya faɗi kaɗan daga cikin irin wannan laifuffukan nasu wanda kuma a nan lokaci ya cin mana muka tsaya ko alal mu'allif rahimahullahu ta'ala ban san wacce ce take ta wannan abun nan قال المؤلف رحمه الله تعالى فلما بعث الله خاتم رسله بالدين العام الخالد yayin da ubangiji ta'ala ya aiko da ainihin wato ya aiko da khatima rusulihi cikamakin manzanninsa biddin ya aiko shi da addini kuma addinin alkamil addini wanda yake al'am cikakken addini Allah maɗaukakin sarki ya aiko ainihin wato manzansa da addini al'am gamamman addini cikakke al-khalid kuma dawwamamman addini kana min rahmatihi ta'ala bil bashariya na daga cikin rahamar ubangiji ta'ala ga dan adam ba'da annadijat wa balagat rushdaha bayan dan adam wato nutsuwarsa da kimtsuwarsa ta nuna ta kai matuka an yarfa anha isra tahrim sai Allah ta'ala ya dauke wa bil adama nauyin at-tahrim haramtawa alladhi kana ta'diban wanda dama wannan haramtawar Allah yayi ta ne dan ladabtarwa mu'akkatan ta dan wani lokaci li sha'abin atin ga ainihin wato wata jama'a wadda ta kangare wa dokokin Allah salubar raqaba wa'anda suka nuna taurin wuya ko taurin kai suka nuna taurin kai ga Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya dora musu wani nauyi yace ya haramta musu kaza wannan yayi ne dan ya ladabtar da su zuwa wani lokaci kama wasafat taurat kaman yanda at-taura ta bada sifar su ta wasafa وكان عنوان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على الخاتمة عند أهل الكتاب واتو يا كسانشي عنوان رسالة محمد واتو علامر علامر ساقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزنشن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الخاتمة نكرشي عند أهل الكتاب غا يهود ونصارى kama zakarar Qur'an kamar yadda Al-Qur'ani ya ambata annahum cewa su yajidunahu maktuban indahum fit Tawra wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim yana daga cikin alama ta sakon manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ahlul kitab shine Allah ta'ala ya sassabe ya rage wasu ainihin wato abubuwa na nauyi na haramci da ya dora musu ya sassauta dan ladabtar da su da yayi annahum cewa su kamar yadda alkur'ani ya ambata annahum yajidunahu suna samun wannan bayani na aiko annabi ko manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam maktuban indahum a rubuce a wajen su fit taurati a cikin at-taura wal injil da injila ya amuruhum ga irin sufar shi wannan manzo da suka samu bayaninsa a rubuce a cikin attaura da injila ya amuruhum bil ma'ruf yana umarta su da dukkan wani abu da yake mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta su da dukkan wani abu mai kyau wa yanhahum 'anil munkar sannan yana hana su ga barin dukkan wani abu wanda yayi muni bai da kyau wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halam yana halatta musu dada dan abubuwa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kamar yadda kuma yana haramta musu alkhaba'itha abubuwa na kazanta wa yadha'u anhum israhum kuma yana sauke musu nauyin da aka dora musu wal aghlal da wato kukumi allati kanat alaihim wanda ke rataye a wuyansu aka cire musu wannan sasarin na nauyi da aka dora musu aka cire musu aka rage musu nauyi aka halatta musu at-tayyibat aka haramta musu al-khaba'ith Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Arab ya yi wannan bayani. Wa shara'a Allahu li takfirin li khadi'atin fil Islam umuran. Ma'ana kenan Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyin ladabtarwa a waccan gaba da muka wuce. Kenan daga cikin hanyoyin ladabtarwa ta Allah maɗaukakin sarki shine abubuwan da ya halatta din sai kuma wata al'umma in ta saba masa sai ya dora mata nauyin haramta mata wannan abu. Gashi suna kallon sauran mutane suna ci. kuma ba su yi laifi ba halal ne su a kansu amma su ba za su ci ba wannan Allah ta'ala ya yi haka ne don ya ladabtar da su a kan saɓan da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki to ba wannan ce kaɗai hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake shar'antawa ba don kankare wa mutane laifi mala ya ce wa shara Allahu li takfiril khadi'a ubangiji ta'ala ya shar'anta wajen kankare wa mutane laifi fil islam a cikin musulunci umuran wasu al'amura ukhra daban ghaira tahrimi tayyibat banda haramta wa mutane abubuwa masu dadi kaga a can yahudawa da suka yi ba daidai ba an haramta musu abubuwa masu dadi an ce kar su ci nama iri kaza an ce kar su ci a cikin naman ma kar su ci nau'i iri kaza to kaga wannan wani wata wata ukuba ce Allah madaukakin sarki yayi musu bi baghihim saboda zalincin su kamar yadda Allah ya ambata to Allah ta'ala yakan shar'anta wasu al'amuran daban banda waccan hanyar wajen kankare wa mutane zunubansu a musulunci ba hunaka taubatun naso banda wancan akwai kuma tuba ingantacce tsarkakaccen tuba wannan ita ma hanya ce da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa dan kankare musu zunubansu in sun yi laifi su yi tuba tuba mai cike da sharuɗa guda uku ko guda hudu nadama akan abin da mutum ya aikata kudurce niyyar ba zai sake ba ya kuma bar aikata wannan saban nan take sannan idan kuma laifin tsakaninsa ne da wani bil'adama ya nemi ya yafe masa ko kuma wani haƙƙi ne ya mai masa da haƙƙinsa waɗannan haƙoƙi ne wannan su ma wasu hanyoyi ne da in mutum ya bi su allah maɗaukakin sarki yana iya kankare masa laifinsa allati tamhu dhanb wanda tuba ingantacce shi ma yana daga cikin abin da ke goge wa mutane zunubai kama yamhul ma'u alwasakh kaman yadda kasan ruwa yana wanke datti to haka ingantaccen tuba yake wanke wa mutum zunubi wa hunaka alhasanatu allati yuzhibuna sayyi'at banda wannan hanyar ma akwai wata hanya da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wajen kankare wa mutane laifi sai malai ce wa hunaka anan ma akwai alhasanat mutum kuma ya lizunci kyawawan ayyuka allati yuzhibuna sayyi'at wa inda wa innan kyawawan ayyukan suna tafiyar su kuma share miyagun ayyukan da mutum ya aikata a rayuwarsa a baya wa hunaka sadaqatu allati tudfi'u alkhadi'a sannan banda waccan hanyar banda wannan hanyar kuma akwai hanya ta hudu ita ce sadakoki da Allah ta'ala ya shar'anta wa bayi allati tudfi'ul khadi'a wanda sadaka tana share wa mutum zunubansa kama yudfi'ul ma'un nar kaman yanda kasan ruwa yana shafe wuta ba ita ba labarinta to haka yawaita sadaka yana share wa mutum zunubansa wa hunaka almihan wal masa'ib banda wannan hanyar kuma akwai hanya ta biyar almihan jarabobi wal masa'ib da musibu Allah madaukakin sarki idan bawansa ya saba masa sai ya jarabce shi da fitintunu ya jarabce shi da musibu da jarabobi kala-kala allati tatanasaru biha al-khataya wanda waɗannan musibin da waɗannan bala'o'in su kuma tatanasaru biha al-khataya zunubai su kuma zubewa suke in Allah ya jarabce da mutum da wata musiba ko aka jarabce shi da mutuwa wani dan uwansa ko aka jarabce shi da rashin lafiya ko aka jarabce shi da talauci ko aka jarabce shi da ainihin gobara ko dukkan nau'in jarabawa da Allah ta'ala ke yi wa bawa to Allah ta'ala yakan jarabce wasu bayansa dan zunubansu su dinga zubewa daga jikinsu allati tatanafaru biha al-khataya wanda zunubai suke zuzzubewa su fadi ainihin wato biha da wayannan musibun da aka jarabci mutum kama ya tanatharu waraqu shajar kaman yadda kaga ganyen bishiya yana fadowa fishita a lokacin sanyi idza ya bisa in ya bushe haka musibu suke saryarwa da mutum zunubansa su dinga fadowa suna zubewa daga jikinsa kamar yadda ka san bishiya a lokacin sanyi in ganyenta ya bushe iska tana kadawa ganyen yana faduwa haka shi ma wannan kaga kenan banda waccan hanyar da Allah ta'ala ya mu'amalanci Yahudawa da ita ya haramta musu tayyibat to akwai kuma wata hanyar ta karba ta kankarewa mutane zunuban shine ainihin wato a tuba ingantacce sannan banda wannan na uku akwai kuma kyawawan ayyuka mutum da yayi wasa da dama yayi wasa da rayuwarsa saboda kuruciya amma yanzu ya nutsu ya kimtsu ya watsar da shiririta ya rike hanyar ainihin wato musulunci ya rike ta gam yana ta tafiya yana ta kyawawan ayyuka da lokacinsa da yake amfani da shi wajen tabargaza yanzu ya cike gurbin wannan lokacin da yin ayyukan alkhairi innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at sannan abu na uku akwai yawan sadaka idan mutum yana yawaita sadaka to sadaka ita ma tana kankare wa mutum zunubansa kamar yadda kaga ruwa yana share ainihin wato wuta haka kuma musibu da ibtila'o'i da Allah ke jarabtar bawa su ma waɗannan suna sa zunuban mutum su dinga zubewa daga cikinsa kamar yadda kaga ganyen bishiya yana faduwa ya dinga zubewa a lokacin sanyi musamman in ya bushe wa bidhalika asbaha ma'rufan fil islam wa bizalika da irin waɗannan bayanan ne asbaha ma'arufan ya zama abu ne sananne fil islam a musulunci annat taharima ashe duk inda kaje haramci ya tuba'ul khubut to yana biye da kazanta wa darar da cutarwa duk inda kaje an ce a haramun ne yin kaza an haramta kaza to wannan abun bishi za ka ga abun duk da shari'a ta musulunci ya haramta ko shari'a ta ce kar a yi to yana biye da kazanta kuma da cutarwa in an yi shi akwai cutarwa kuma ga dukkan waɗanda suke da lafiyayyen tunani da lafiyayyen ɗabi'ar da bata gurɓata ba suna kyamar irin wannan laifin amma kana khalisar darar da aka ga wata ƙa'ida da ya kamata ka kiyaye ka kula fama kana khalisar darar duk abin da ya kasance cutarwa ce tsagwaranta fa huwa haramun to za ga musulunci ya haramta wannan abu fama huwa kana fama kana khalisar darar duk abin da ya zamanto cutarwa ce tsabata fa huwa haramun wannan abin haramun wa ma kana khalisan naf'i abin da ya zamanto tsantsar amfani ne a cikin sa fa huwa halalu za ga musulunci ya halatta ba za ka taba kawo wani abu da tsantsar halal ne ba tsantsar amfani ne a cikin sa kuma musulunci ya haramta ma an amce ka nemo wannan an baka aiki kamar yadda ba za ka taɓa samun wani abu man da tsantsar cutarwa ce a cikinsa kuma musulunci ce a jiyayi an fahimta wa ma kana dararuhu akbaru min naf'ihi fa huwa haramun abinda kuma cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa shi ma za ga musulunci ya haramta shi wa ma kana naf'uhu akbaru abinda kuma amfanarwar ita tafi yawa sama da cutarwa fa huwa halalu za ga musulunci ya ce ya halatta shi kaga abubuwa guda hudu kenan duk abin da yake tsantsar cutarwa ce a cikinsa musulunci ya haramta duk abin da yake tsantsar amfani ne a cikinsa musulunci ya halatta shi abin da cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa musulunci ya haramta abin da kuma amfaninsa ya fi cutar yawa za a ga musulunci ya halatta shi ya ba da dama ko da yake akwai yar cuta a ciki amma an kalli ɗumbin masalaha da amfanin da ke ciki aka ce aje a yi tunda amfanin ya danne ya fi ƙarfin cutuwar da za a yi in an yi wannan abu ina fata gani wa hadha ma sarraha bihi alquranul karim wannan yana daga cikin abinda alqurani mai girma ya bayyana fi sha'anil khamr wal maisir game da al'amarin giya da caca yace yasalunaka anil khamr wal maisir Allah ta'ala yace suna tambayar ka game da giya da caca qul ba su amsa ka ce musu fihima a cikin shan giya da mu'amala da giya walmaisir da kuma caca da mu'amala da caca ithmun kabirun akwai zunubi mai dimbin yawa mai girman gaske a cikin mu'amala da giya da kuma caca wa manafi'ul linnas amma kuma akwai amfani akwai amfani ga mutane wanda yake sana'a giya yana samun kuɗi wanda yake aiki a kamfanin giya ana biyan sa albashi yana samun kuɗi wanda yake caca in ta juyo kansa wani lokaci zai ganshi da ma'aukatan kuɗi ya samu kuɗi ya sai mota ya yi kaza ya yi kaza yana ta yi ya samu kuɗi akwai amfani a shi a cikin mu'amalar giya da ciniki da yin ta da sauransu kamar yadda caca ma akwai amfani ga mutane mutane suna amfana domin suna samun wani abun duniya suna samun kuɗi a ciki amma Allah ta'ala ce wa ithmuhuma amma laifin da ke cikin su akbaru min naf'ihima yafi amfanin da ake samu a cikin su shi sa sai musulunci ya haramta an fahimta kama asbaha min al-ajwibati sariha kaman yanda ya kasance yana daga cikin jawabai bayyanannu idza su'ila anil haram anil halal fil islam idza su'ila idan an yi tambaya anil halal game da menene halal fil islam a cikin musulunci annahu tayyibat halal shine duk wani abu mai dadi halal ne duk wani abu mai tsafta halal ne ai al'ashiya'ul lati tastaɗibu hannu fusul mu'tadila a tsayibat yadda za ka gane abu mai daɗi ne to shi ne dukkan abubuwan da zukata madaidaita waɗanda ba su gurɓata ba tastaɗibu ha suna jin daɗin wannan abu an fahimta dukkan ma'abota zukata lafiyayyu madaidaitan zukata to za ka samu suna jin daɗin wannan abin shine a tsaye wayar ta hasinu hannasu kuma mutane suna ganin kyan wannan abin fi majmu'ihim a cikin society al'ummar da suke rayuwa a ciki istihsanan kuma ganin kyau gairu nashi'in min asar al'ada ba wanda ya samo asali daga tasirin al'ada ba shine a tsaye ina fata an gane ma'ana abin da yake a tsaye shine in ka tara ma'abota lafiyayyar ɗabi'a suna jin daɗin wannan abu ba za ka taɓa samun mutane masu lafiyayyar ɗabi'a masu ingantaccen hankali kaga ba sa son wannan ko sun cewa ba sa jin daɗinsa kuma dukkan ma'abota zuciya mai kyau to za ga suna ganin kyawun atayibat na ba ta gane ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayarka ma za uhilla lahum me aka halatta musu qul ba su amsa ka ce da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku at-tayyibat ba sai an yi muku lissafin da kaza da kaza ba duk abinda lafiyayyen ɗabi'a take ganin mai kyau ne za ka ga amma hangar ta shari'a ma abu ne mai kyau nau'o'in abinci nau'o'in abin sha nau'o'in duk waɗanda suke masu daɗi banda abubuwan da za a ga yanzu za a ga wanda yake ba shi da lafiyayyen ɗabi'a a ba ka ganin mahaukaci sai dai cin bayan gari yanzu duk mai lafiyayyen ɗabi'a ya san bayan gari ba abu ne mai daɗi amma sai ga wanda yake ɗabi'arsa ta gurɓata hankalinsa ya jirkita sai ya yi kashi sai ya dinga ɗauka ya kashi amma kai da kake da lafiyayyen ɗabi'a sai ka ɗauki ɗata ka ci in an jima sai ka ɗauki yalo ka ci sai ka ɗauki mangwara ka sha sai ka ɗauki dabino ka ci sai ka ɗauki ruwa ka sha saboda waɗannan abubuwan ba ne zuciya da kai da ire-iren ka masu lafiyayyen ɗabi'a suna ganin suna jin daɗin wannan abin suka sa shi a baki yadda kake jin zaƙin sa in ka tambayi wani da ji a gaskiya ina ni ma na ji zaƙi in ka tambayi wani shi ma duk wanda ka ji ya ce shi kuma ya ji ɗaci to ko dai ɗabi'arsa ta gurɓata ko kuma ba shi da lafiya shi wanda ba shi da lafiya shi ma haga yanayin halayyar jikinsa ta jirkita da aka abinda ku kuke jin mai ɗanɗano shi sai ji ba jin ɗanɗano wannan rashin lafiya ce na fata an fahimta waƙal ubangiji ta'ala ce alyauma a yau ne uhilla lakum at-tayyibat aka halatta muku dukkan wasu dangogin abubuwa masu daɗi walaysa min al-lazim ba wajibi bane ba tilas bane an yakuna al-muslim musulmi ya kasance ala ilmin tafsili ya zama yana da wani ilimi fayyatacce ilimi dalla-dalla bil hubut aw darar allazi harrama Allah min ajlihi shay'an min al ashiya ba tilas bane akan ka dan uwa musulmi ba wajibi bane akan ka a matsayinka na musulmi sai ka sani sani na bayani dalla-dalla game da wannan abun kazanta ne wannan abun mai cutarwa ne shi yasa Allah ta'ala saboda wannan ya haramta kaza ba dora ma wannan ba kawai Allah ya haramta shan giya ba a tilasta ma sai ka shiga laboratory ka shiga ɗakin bincike ka gano me yasa Allah ya haramta giya ba an fahimci wannan gabar shine ma'ana walaysa minal lazimi ba wai lalle bane an yakuna muslim musulmi ya kasance ala ilmin tafsili a ce lalle sai ya samu wani ilimi tafsili fayyatacce bil wajen gano abu kaza kazanta ne aw darar ko kuma abu kaza cutarwa ne a cikinsa allazi wanda harrama Allah min ajlihi shay'an wanda sabida wannan abun ne Allah ya haramta wani abu min al-ashiya daga cikin abubuwa min ajlihi sabida wannan abu ba wanda aka dora masa haka an fahimta hikimar da ta sa Allah ya haramta kaza ba ce sai ka je ka gano ta hikimar da ta sa Allah ya haramta kaza ba a tilasta wa kowanne cikin musulmi sai ya je ya gano ta me yasa sai ce faqad yakhfa alaihi ma yadhharu li ghairi domin abinda wato ya bayyana ga wani kai zai iya kuya gare ka yanzu wani kawai shi ne ya san an haramta shan giya amma bai san illolinta amma wani shi kuma Allah ta'ala ya sanar da shi illolinta kamar yadda nan aka taɓa gayyato wani likita ya zo yi bayani game da illolin kayan maye a lafiyar ɗan adam wanda kila a lokacin duk wanda suka halarci wannan muhadara ɗin ba su taɓa sanin kayan maye suna da wannan illolin ba sai a lokacin kaga kenan ashe in aka ce lalle an ɗora maka da Allah ya haramta giya sai ka gano dalilin da sabida shi Allah ya haramta giya an baka wahala shi yasa sai malaki ta ba lazibi bane ba lalle bane akan kowane musulmi sai ya sani irin sani na sosai game da alhubuth kazanta aw darar ko cuta allazi wanda harrama Allah Allah ya haramta shay'an wani abu min al-ashiya daga cikin abubuwa min ajalihi saboda wannan kazantar ko saboda wannan cuta kawai abinda ake so ka yadda Allah ya haramta kaza ko dai saboda kazanta ne ko saboda kuma akwai cutarwa a cikin sa domin faƙad ya fa alaihi ma ya zaharu ala algairi domin zai iya ɓuyar maka abin da ya bayyana ga waninka waƙad la yanka shifu hubusu a shai fi asirin sau da yawa za ka ga ƙazantar wani abu ba ta bayyana ba a gano ta a wani zamani sai wani zamanin sun zo su kuma sai su gano ta kazanta ko cutar da ke cikin abu kaza da Allah ta'ala ya haramta sai ga a wani zamanin kwata-kwata ba a gano illar da ke cikin wannan abun ba shi ne ma'ana waƙar layan kashifu hubusu shai fi asirin zai iya yiwa a kasa gano cutarwar wani abu ko kazantar da ke cikin wani abu fi asirin a wani zamani wa ya tajalla fi asirin lahik amma kuma wannan illar ko wannan cutarwar ta bayyana a zamani mai zuwa ila nan 2020 ba gano ba sai nan da 2030 wasu kuma su shiga cikin bincike Allah ta'ala ya haska musu gano illar wani abu wa alal mumin kawai abinda ya zama ma wajibi akan mumini an ya kuna da'iman ya zama ko da yaushe sami ina wa ata'ana yana cewa mun ji mun bi ba za ka ce a kai ba za ka daina amfani da kaza ba sai ka gano dalilin da yasa aka ce ka rayu akwai abin da yanzu ba za a iya gano dalilin da ya sa aka hana shi ba sai nan kamar yadda yanzu za ga an gaggano abubuwan da shekara 100 ko 200 da suka wuce ba a gano illolinsu amma yanzu kila saboda abubuwan wasa'il da ake da sunan shiga bincike da na'urorin sauƙaƙa bincike da sauran abubuwa sun sa yanzu an gano abu kaza wanda da shekara aru aru ana ta amfani da shi ba san yana da illa ba ina fata an gane da aka abin da aka wajabta wa kowane mumini an ya kula ya ce da'iman ko da yaushe sami'ina mun ji Allah ya haramta kaza to ya ce na ji wa ata'ana kuma na bi ala tara ala ya ce baka ganin anna Allah harrama lahmal khinzir baka ganin cewa Allah ya tintana tale tun da dadewa Allah ya haramta cin naman alade falam yafhamil muslim amma musulmi bai fahimci min illatin wata illa ba li taharimihi da ta sa aka haramta cin alade ghaira annahu mustaqadir kawai dai shi musulmi ya san alade kazanta ne iya wannan illa kawai musulmi ya sani cewa alade kazanta ne bai fahimci cewa akwai wata illa banda kazantar da ta sa Allah ta'ala ya haramta cin naman alade ba thumma taqaddama zaman haka zamani ya gabata suna daukan alade a matsayin kazami shi yasa kawai aka ce kar a ci saboda kazantarsa amma faka shafal ilmu sai aka samu scientific research shine ka shafal ilm al'ilm wato sai bincike wato na kimiyya ya gano fihi a cikin alade mina didan akwai wasu tsuntsotsi akwai wasu tsuntsotsi a cikin jikin alade wal jarasimul qattala da kuma wasu ƙwayoyin cuta masu kisa ma fihi abin da ke cikin naman alade kenan walau lam yankashifu ilmu shay'an fil khinzir koda bincike na kimiyya bai gano wani abu ba game da naman alade au kashafa ma huwa aktharu min zalik ko kuma bincike na wato na kimiyya ya gano wata illa ta naman alade fiye da wannan da aka ambata ta tsutsotsi da kuma ainihin wato ƙwayoyin cuta masu kisa fa innal muslim shi musulmi sai ya zallu ala aqidati yana nan akan aqidarsa bi annahu rijsun cewa alade kazanta ne kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ambata qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به yanzu kaga a ce an gano
na rasa wacce ce take ta wannan karar da na cire ta
don haka kaga ce kenan an gano ashe akwai wasu ƙwayoyin cuta da naman alade yake haifar akwai wasu tsutsotsi masu illa a jikin ɗan adam da ake samun su a jikin alade to sai ma ce ko da musulmi ba a samu wani bincike na kimiyya da ya gano irin wannan illolin ba ko kuma an samu wanda ya gano illolin ma fiye da wannan shi musulmi dama ko an gano ko ba gane ba yana nan akan aƙidarsa ta cewa naman alade ko shi kansa aladen rijisun ƙazanta ne saboda faɗin Allah ta'ala ƙul ka ce la ajidu ba na samu fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni muharraman wani abin haramtawa ala ƙa'imin akan wani mai ci ya akuluhu da zai ci illa an ya kuna maitatan sai dai in wannan abin mushe audaman ko jini audaman masfuhan ko jinin da aka zubar aulahama khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun domin shi naman alade kasanta ne au fiskan ko kuma fasikanci uhilla da aka kururuta da gairin lahi ga wani Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ba na samun wani abun haramtawa cikin abin da aka yi min wahayi ga wani wanda yake so ya ci cikin abubuwan ci sai dai wannan abun bushe lalle an yi min wahayi cewa an haramta cin bushe sai kuma jinin da ake zubarwa daga jikin dabba wannan ma wahayi ya zo cewa an haramta yin amfani da shi sai kuma naman alade wanda shi kam wannan fa'in na huri jison naman alade wannan kazanta ne to kaga ko da yanzu an shiga an yi bincike an gano illolin naman alade ko ba a gano ba shi musulmi yana kan aƙidarsa dama can alade fa'in na huri jison wa mithlu zalika misalin irin wannan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul la'anai ku guji ku tsoraci alla'anai alla'anai mala'ina yasa ittaqa akwai wannan ruwaya ni anan wannan ruwaya ya fara kawo mun ittaqul la'anai ku guji masu la'anta guda biyu ƙalu ko ku guji abin da ke jawo tsinuwa da tir da Allah wadai guda biyu ƙalu sabai suka ce waman la'ana ni ya rasulallah wa'in abubuwa ne guda biyu suke jawo mutum tsinuwa da la'anta Allah ya tsine wa mutum kuma mutane masu dinga tsine masa ƙal manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce allazi ya ta khallafi ɗariƙin nasu wanda yake kebewa akan hanyar mutane biya bukata wannan la'ananne ne a wajen Allah kuma la'ananne ne a wajen mutane ya samu kan hanyar da mutane suke wucewa kawai ya tsuguna ya bayan gari a gurin wani ya zo wuciya bai kula ba ya jefa kafarsa ciki kawai ya ji takalminsa ya cika da bayan garin wani ai kaga zai tsine masa a wajen Allah wannan wanda yi wannan abin la'ananne ne sannan kuma mutane duk wanda ya zo wani ma kawai in ya kalla kaga wani tsinanne nan yanda ya zo yi wa mutane bayan gari a nan wani kuma sai da ya taka wani kuma kawai in ya ganshi wani in ya ji warinsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka guji wannan abin da zai jawo ma tsinuwa guda biyu aw fi dhillihim wuri na biyu kuma shine gurin da ke jawo mutum tsinuwa shine inuwar da mutane suke hutawa kawai wani je ya tsuguna ya fitsari ko ya tsuguna ya bayan gari a gurin to wannan shi ma yana jawo mutum tsinuwa ta Allah ko tsinuwa ta mutane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka guji waɗannan wuraren guda biyu da za su jawo ma la'anta wannan hadisin muslim kenan ya kawo shi cikin kitabun tsahara wa fi riwayatin a wata riwaya ittaqul mala'in ath-thalath ku guji gurin la'anta guda uku ay allati tajlibu ala fa'iliha la'ana ma'ana ku guji wasu wurare da suke jawowa ko wasu abubuwa da suke jawowa mai yin su tsinuwa minallahi daga Allah wannan kuma su jawo masa tsinuwar mutane wayannan abubuwa ne albarazu fil mawarid biyan bukata mutum yayi bayan gari fil mawarid a mashaya magangarar shan ruwan mutane inda mutane suke gangarawa su je su ɗebo ruwa kila a kududdufi kila a ainihin wato wani guri dai mawarid gurin da ake gangarawa dabbobi su gangara su je su sha mutane ma su gangara su ɗebo abokitansu su zo su sha su girki su dafa mutum ya je daidai kan wannan hanya yayi bayan gari wa ƙari a fi ɗare da kuma tsakiyar hanya ya zo kan hanyar mutane ya zubar da najasa wadzil da kuma inuwar da mutane suke hutawa wa'annan suna jawo wa duk wanda ya yi turo so a wa'annan wuraren suna jawo masa tsinuwa da la'anta wannan hadithin abu dawo ibn maja hakim da surwaito shi wasu ha'ahu wa wafaka zahabi thalathatuhum fi tsahara عن معاذ بن جبل حديث معاذ بن جبل وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته وغاية المرام في الجامع الصغير وزيادته سنن وغاية المرام الباني يا إنجل تونا حديث ومالا يتي فلم يعرف فلم يعرف أحد في القرون الأولى kaga a zamanin nukan da suka wuce a baya karnukan da suka wuce babu wani wanda yake da masaniya game da illolin wa'annan abubuwan da annabi ya faɗa a wannan hadisin illa annaha umurun mustaqbara kawai abinda suka sani wa'annan abubuwan kazanta ne ya mutum zai zo kan hanya yayi bayan gari ya mutum zai zo gurin da mutane suke ɗiba ruwa yayi bayan gari ya mutum zai zo inuwar da mutane suke huta yayi bayan gari a bincike ko sanin da mutanen da suka gabata suka iya yi game da wannan hadisin sun san cewa mutum bai kyauta ba ya zubar da kazanta yayi abin da zai cutar ya aqu hazzauqu salim wanda wayayyen hankali yana kyamar irin wannan abubuwan in dai mutum wayayye ne yana da wayayyen hankali to za ga yana kyamar ya ga bayan gari akan hanya ya ga bayan gari a inuwar da mutane suke huta ya ga bayan gari a gurin da mutane suke gangarawa su ɗebo ruwa wal adabul am haka da ladabi na zaman tare na zama wato na gama gari shine al adabul am ma'ana duk wanda yake da ladabin zamantakewa na jama'a yake da kuma zauƙus salim hankali wayayye to za ga ya afu yana kyamar ganin irin wayannan abubuwan a wannan guraren su magabata can karnukan da suka wuce iya abin da suka iya sani kenan game da wannan hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata falamma taqaddama al-kashfu ilmi amma yayin da bincike na kimiyya ya gabata arafna ma'ana yayin da aka gabatar da bincike na kimiyya game da yin fitsari ko bayan gari a wuraren jama'a wurin taruwar jama'a da aka yi bincike na kimiyya sai arafna muka gano anna hadhihi mala'ina thalatha waɗannan guraren da suke jawo mutum tsino wannan guda uku min akhtaril ashiya ala sihhatil amma suna daga cikin abubuwa masu haɗari mafiya haɗari akan lafiyar al'umma musamman yanzu da yanzu za ka ji an ce kwalara ta barke duk lokacin da kwalara ta barke zaka dinga jin likitoci da masana lafiya suna da cewa a dinga tsaftace gurare a daina barin bola cikin mutane a daina turoso a cikin jama'a a dinga kaucewa kaza a dinga zaka ji irin waɗannan abubuwan to sai malam yace yanzu kaga da aka yi bincike na kimiyya a yanzu sai aka gano waɗannan wuraren yin irin waɗannan abubuwan na najasa a guraren min akhtaril ashiya suna daga cikin abubuwa mafiya hadari ala sihhatil amma akan lafiyar al'umma wa hiya al masdarul awwal sune tushe na farko lintishari adwal amrad dufailiya al khatira na yaduwar cututtuka masu matukar hadari sai ce kal inkal stoma incalcitoma shine hookworm to ita ce tsutsar ciki tsutsar ciki ma'ana wa'annan irin yin turoso ko bayan gari a cikin irin waɗannan guraren su suke haddasa irin cututtukan da yanzu nan da nan sai su yadu a gari su zama kwalara suna haifar da irin wannan cutar da malai ba da misali ya ce incalcitoma shine ma'ana wato tsutsar ciki domin hookworm hookworm haka suka ce sunanta kaga malai ya ce mana sunanta tsutsar ciki sannan wal bilharisiya bilharisiya ita kuma bilhaziya ita kuma ita ce matsatsaku kamar yadda daga dan uwa ya rubuto mun matsatsaku matsatsaku dama a cikin ruwa ake samun ta ko ko daga nan zaka dinga jin ada zaka dinga jin an ce ciwon kurkunu ya kama mutane saboda za a je a yi fitsari a cikin ruwa wurin inda mutane suke amfana wannan fitsarin zai shiga ya haifar da ƙwayoyin cututtuka ya haifar da wasu ƙwari wasu wasu tsutsotsi irin waɗannan wani ya je ya ɗiba ya kurɓa ya sha shi kenan ya kamu da cuta وهكذا كلما نفذت أشعة أشعة العلم haka abin yake duk lokacin da wato wani haske na ilimi ya zartu aka samu haske na ilimi wata sa'ani ɗaƙul kashfi aka samu wani sabon bincike na ilimi tajallar na nama zayar islam zai sake bayyana mana irin darajar musulunci fi halalihi wa haramihi wajen halatta wasa da haramta wasu yanzu kaga waɗannan abubuwan an ce ka guji gurin tsinuwa guda uku kila kai kana kallon tsine ma kawai zai ashe dalilin da yasa aka ce a guji waɗannan ashe ka ji waɗannan kwalara da cututtuka irin waɗannan da waɗannan tsutsotsin da ake samu irin tsutsar ciki da kuma matsatsaku da sauransu ashe yin bayan gari a irin waɗannan wuraren shi ke jawo su wafita shari'atihi kulliha haka a cikin shari'o'i ko shar'antawar musulunci gaba ɗaya to za ka samu akwai hikima wa kai fala to ta yaya ba za a dinga samun abubuwan da Allah ya haramta ka ji akwai hikimar haramta su ba wa huwa tashri'un bayan wannan shari'a ta musulunci shar'antawa ce ta alimun masani hakim kuma gwani rahimun bi ibadihi mai tausayin bayansa Allah ta'ala yana kaunar bayansa yana tausayin su kuma masani ne game da abin da yake maslaha gare su da abin da yake cutarwa gare su shi yasa dukkan abin da zai zamanto cutarwa sai ga musulunci ya yaƙe shi kuma bai yarda da shi ba kuma yana ƙoƙarin ƙyamatar da mutane da sa musu ƙyamar wannan abu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la'anatakum inna Allah azizun hakim wallahu ya'lamu al-mufsid Allah ya san wane ne yake da nufin barna ay man qasadahu man qasduhu wa niyyatuhu al-ifsad Allah ya san wanda manufarsa da niyyarsa barna yake nufi min al-muslih daga wanda manufarsa da niyyarsa kuma gyara yake so ya kawo Allah ya sani walau sha Allah da Allah ya ga dama la a'latakum da ya kuntata muku da Allah yana so ya ga dama da ya takura muku inna allaha azizun domin allah maɗaukakin sarki buwayayye ne mabuwayi ne hakim kuma gwani ne cikin al'amuransa na fata an gane to an ce mun lokaci ya yi da dama mun zo kan gaba insha Allah sai mu tashi gaba ta biyar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yi mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masha Allah to